أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 26 ga watan goma hijira 1444 wanda ya yi daidai da ranar 16 ga watan biyar milaliya 2023 alkhairar da yake cikin wannan ranaku muna rukun mula ya datar da musu abinda yake shirya ne a rayuwarmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani kwandudin daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratun nahl tun daga farkon sura allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na arba'in da biyu yau za mu tashi aya na arba'in da uku zuwa inda allah subhanahu wa ta'ala ya so allah ya samu dace jiya ayoyin da muka karanta Allah yana ba mu bayani akan kudura ƙasa cewa duk abin da Allah ya so ya kasance to yana kasancewa ne da faɗin Allah kasance sai wannan abu ya kasance kuma Allah ya nuna muna falala da yi masahabai wanda suka yi hijira don Allah bayan an zalunce su cewa zai samun musu da wurin zama kyakkyawa a nan duniya sannan lahira abinda zai ba su ya fi zama mafi alkhairi inda kafirai sun san abinda musulmi za su samu su da sun imani da su samu wannan su ne waɗanda suka yi haƙuri kuma suka dogara da Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji su shine sai Allah yake cewa وما أرسلنا من قبلك من رجال إلا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لا جو ما أرسلنا من قبلك بما أي قودة وسط غبان كبا إلا رجالا فاتي مزاجي سوني مكا أي قودة سوء كافون أي قودة كيزوا بمتانا يا رسول الله nuhi ilaihim su wa'annan mazajen muna yi musu wahayi don su bayyana wa mutanensu malamai suka ce dalilin sauka wannan ayar shine magana da ƙorai shawa suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ta yaya ne annabin Allah zai kasance mutum ai in gaskiya ne mala'ika ne Allah ya kamata shi zai ko ba annabi to su suna wannan iddiani shine sai Allah ya ce ka gaya musu duk wa'inda an ka aiko a matsayin manzanni kafin a aiko ka ya rasulullah to an aiko mutane ne ba mala'iku aka aiko ba menene shaida akan haka fas'alu ahlal dhikr ku tambayi ma'abuta ilimi ma'abuta littafi in kuntum la ta'lamun in ku sani ma'ana yahudawa da ke tare da ku ku je ku tambaye su littattafan da suke hannunsu mala'iku suka zo da su ko kuma mutane mutane da shi Allah ta kuje ku tambaye su da wanda ne malama suke cewa cikin annabawan Allah babu mata babu manzannin da aka turo mace cikin su ma'ana babu al'umma da aka aiko musu da mace a matsayin manzo inda Allah ya ce ba mu aiko da wani mutum ba kafin zuwanka face mazaje su ne muke mawa wannan falala Allah ya ba mazaje ita saboda su suke ɗauke da wasu abubuwa da Allah ya san su mu ba mu san su ba sannan abu na biyu maganin wahala da faɗawa a dana sani shine abin da ba sani ba a yi tambaya fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun tambayi wa'inda ba su sani ma'ana wanda su sani in ko ba su sani wani daga cikin makiya addini ya zo ya samu wani daga cikin magabata ya ce ai Allah ya ce ba mu bar komi a cikin alkur'ani ba to in haka ne ai akwai gyara a cikin alkur'ani yaya ake suyar masa a cikin alkur'ani ina ayar da ta yi magana yadda ake yin fanke fari masa akwai shi a cikin alkur'ani solani akwai bayan da shi a cikin alkur'ani shine sai shi wannan mutum ya ce mai ai dan baka da sani ne Allah ya gaya mana yadda ake yi fari masa Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in kuna son ku fari masa ku tambayo masu yin fari masa yaya suka yi shi ne ku iya ya ga ne ba kun da ya fari kun gane ko Allah yake cewa to irin wannan sun sha gaya mun manzo Allah kamar an ambace wannan ne a wannan sura amma surori da dama an yi bayani akan wannan Allah ya ce ku subhana rabbi an kuntu illa basharar rasula kace da su tsarki ya tabbata ga Allah ai ni ba kowa bane face mutum ne da Allah ya aiko ni amma mana annas ayyuminu idh ja'ahum al-huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula ba komai ya hana wa mutane imani ba sai dai suna cewa yanzu Allah ce kuciya bai aiko kowa ba sai dai mutum inda abin da gaske ne kamata a aiko mala'ika to inda mutum ne aka aiko abin nan ba da gaske ake wannan shubha tana farawa cikin mutane da dama har yanzu sai wani ya yanzu a rasa wanda zai zama malam sai dan gidan wani yanzu dan gidan wani shi na ga wazin cin da sake ba haka ba ne Allah shi yake raba ayyuka kowa da aikin da Allah yake bashi Allah ce bil bayyanati da hujjoji shine bil hujaj wad dalail waz zubur da kuma littattafai kun gane ko shine wasu malama suka ce babun innan tana da alaka da ayar farko ay wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim bil bayyinati waz zubur ko kuma ma arsalna min qablika illa rijalan bil bayyinati waz zubur ba ba mu aiko da annabawan da suka ce gabanin kufacin mu aiko su da hujjoji da kuma littattafai abin karantawa da suke nuna hakikanin su manzanni ne daga Qur'an wa anzalna ilayka dhikra muka saukar maka da abin ambato shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi dan kai wa mutane bayanin abin da muka sassaukar da shi zuwa gare su wala'allahum yatafakkarun dan kuma su yi tunani game da kudura ta Allah su yi imani afa amina alladhina makaru sayyi'ati shin wa'annan da suka kulla makirci ibn abbas yace as-sayyi'at ana shine ash-shirk billah shin wa'annan da suke aikata shirka ga Allah sun amince an yahsifa Allah bihim al-ard da Allah subhanahu wata'ala ya jijjiga musu ƙasa ko kuma ya sa ƙasa ta kiske da su aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yashkurun ko kuma azaba ya zo musu ta inda ba su tsammani shin sun amince da haka ne Ma'ana duk lokacin da kake yi ma Allah laifi kamar kana ganin kai fa ka shirya duk abin da Allah zai shi shi. Ya samu wuri Allah yake cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imuna. Shin mutanen garuruwa da ke aikata laifi sun amince azabar mu ya zo musu suna kwana ba su sani. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. ko kuma shin sun amince ne da azaban mai zo musu da hantsi suna cikin wasa kawai sai ta rufta da su kenan abin da muke son mu ciro na sako a wannan aya duk lokacin da kaga mutum yana wasa da dokokin Allah kamar yana ganin ya shirya da abin da Allah zai yi masa ba da kuma ba amincewa da makari na Allah Allah na iya kama ka lokacin da kuke tsammani afa aminan ladina makaru sayyiati shin wa'annan da suka aikata mummunan aiki suka hada shirka ga Allah sun amince an yaksifa Allah bihim al-ardh da Allah zai iya kisfe kasa da su aw yatihum al-azab ko azaba ya kasance musu ya zayyake musu min hayth la yashurun ta yadda ba su tsammani ba aw ya'khudhahum fi taqallubihim ko Allah ya kama su suna kai kawonsu suna kai kawo sami in ɗan kasuwa ne da sahi ana waya eh to a yi kuma muna son a kawo kayan a na da ai sauri to kai kuma mi za a kawo a kawo kaza to muna wani je mu je mu ɗauko mu wannan ka kai kai kawon da kake sai kai a gamo da talama da bisa kanka ta wuce tana yi wa kuma Allah ya ce kun kuna cikin wannan kun shagaltu sai mutuwa su zo su shi ne au ya akhudahum fi taqallubihim nan na kawo misali ko Allah ya kama su a yayin da suke kai kawo a cikin lamuran su na duniya fama hum bi mu'jizina ba za su gagara Allah ba a wanda ya gagara au ya akhudahum ala tahawufin ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya kama su ala takhawufin ta hanyar rarrage su ɗaya bayan ɗaya idan ko goma ne hatsabibai sai Allah bai kashe ku lokaci guda sai rinka kashe ku ɗaya bayan ɗaya wannan sai a samu ya kurji tsakakkai ai ta magani ai ta magani sai ya kashe kuɗin shi kaf sai Allah ya kashe shi wancan sai a samu ciyon ido haka shi ma sai ya mutu wancan haka shi ne ala ta khawuf mana Allah ya sanya musu tsoro sai shiga sun tsorata muna tsoron abin da ya safi wani kuma ya same mu Allah ka samu dashi bisa auya akhudahum ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ya kama su ala takhawufin shine ala tanqusin ta hanyar rarrage ay ru'asa'ahum shugabanninsu da abin da ya kamata wannan da kuma abokanansu fa inna rabbaka larahufur rahim lalle ubangijinka mai tausayi ne ko mai jin kai ne ana yana ya rahama ga bayansa duk wanda ya tuba ya kuma ma Allah awalam yarau ila ma khalaqa Allah shin su mutane haka ne ko ba sa dubawa ila ma khalaqa Allah zuwa ga abubuwan da Allah ya halicce su an ka ce ma ana istimalin ta ne ga abubuwan da ba su da hankali to amma nan an yi amfani da ita ne tabliban lil aksari amma mutane sun shiga ciki mutane ba su bi ba halittun da Allah ya yi min shay'in ma'ana ba wani abu daga cikin halittar Allah face ya tafayyaku zilaluhu in wasa tana karkata ya tafayyu tamilu face inuwar kowane irin halitta da Allah ya sai ya kasance yana jujjuyawa anil yamini ta dama shama'il da ta kuma ta hagu ma'ana da sahi in rana ta fito sai ga inuwa ka ta nan in marece sai ka ta nan in ka tashi shigufar gidanka in sahiya ta yi za ka ga inuwa ta koma gefe in ce ta koma wani gefe bishiya ta gidanka ittanya da ka shuka kana nan zaune cikin ta cikin inuwa sai ga inuwa ta tashi ta koma waje ka jama'a muna ganin wannan kowa mu gani shine zilalu inuwi shine Allah yake cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay shin su mutane ba su dubawa su gani zuwa ga abin da ya halitta na wasu abubuwa kowane irin abu da ka sani ji Allah ya tafayyaku zilalu face inuwarsa tana karkata an yamin wa shimal yana yin dama da hagu kun gane hikimar yin dama da hagu Allah ce dama da hagun da kuka ga ilmoyi suna juyawa sujjada lillah suna yin sujjada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kai wani Allah yake cewa wahum dakhiruna suna masu da'a ga Allah ayyudiuna Allah suna biyayya ga Allah suna masu kankan da kai ga Allah shi yasa in kana so kai sallah in kana so ka kai dole a cikin jikinka akwai abin da yake yi wa Allah sujjada dole a gidanka akwai itatuwan da ke ma Allah sujjada ko menene yakan girmama Allah ya yi sujjada ga Allah ina ashe mutane mu rike ibada kan mu wasa da ibada kai ya zama to itan ya gidanka ta hika gode wa Allah hmm Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard da Allah ne halittun da suke cikin sammai da kuma halittun da suke cikin kasai suke yin sujjada min dabbatin na daga dukkan abin da yake taka a bayan ƙasa mana duk abin da yake tattakawa a bayan ƙasa to yana yin sujjada ne ga Allah subhanahu wataala sannan Allah ya ce wal mala'ikatu da mala'iku wa hum la yastakbiruna su ba sa yin girman kai game da ibada in kun dibi wannan aya da Allah yake cewa walillahi yasbiru ma fis samawati wa ma fil ardh duk halittun da suke cikin sammai da ƙasai duka suna yi wa Allah sujada abin tambaya mala'iku suna tsakanin sama da ƙasa ne ko ina na suke hmm? suna da wata duniya ta su ce ba su da wuce nan ko amma sai Allah yake cewa min dabatin sai ya bambanta sai Allah ya ce masu taka ƙasa suna yi wa Allah sujada wal mala'ikatu su ma mala'iku da yake ba ƙasa suke takawa ba su ma suna yi wa Allah sujud da kun sa akwai bambancin tsarin tafiyar mala'iku da na sauran halittu su mala'iku Allah ya musu fuka fiki ne ba ƙasa suke tafiya ba ba sa taka ƙasa Allah subhanahu ya taimaka mu yakhafuna rabbahum suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala min fauƙahim Allahn da yake samansu alal arshi akan al'arshi. Misali, halittun suna tsoron Allahn da yake samansu, wani aya tana ƙara tabbatar da cewa Allah yana sama ne da zatinsa, yana ko'ina da iliminsa. Da hafuna rabbahum suna jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ubangijinsu min fawqihim wanda yake a saman su wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abin da aka umarce su da shi wa qala Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa la tattakhidhu ilahayn ithnayn kada ku rike alloli guda biyu abin bauta ilahaini tunaini kakkurki alloli biyu abin bauta mana kakkarki Allah shi zama kayar da shi zama Allah ka kuma kayar da gunki ya zama Allah ka an fahimci Hausa ko ko ka yarda da musulunci kuma ka yarda da Christianity kaka yi wani Allah kaɗai ake riko a kun san yanzu nan an fara gina iglis iglis wadda suke na muslim ya mana iglis christian musulma turanci suna ce da shi christmas christmas suna nan sun fara yawa yanzu shi kirista ne kuma musulmi ne ran juma'a ya je juma'a ran lahadi ya je iglis yan yi wani sai ce to su kasu yi ni babu musulmai ne akan gaskiya mun dace in kirece ne akan gaskiya mun dace Allah ce ka ku yi wannan sannan kada ka riƙe Allah biyu ka sa laya cikin wandonka in an zo wani guri ka tsira sai ka ce wallahi Allah ne ya tsiratar da ni da kuma taimakon layarka Allah nawa gare ka Allah guda ake riƙe ma shi sa Allah ce wa qala Allah Allah ce la tattakhidu ilahaini kan riƙe alloli guda biyu sai ce nai ne mabambanta guda biyu ka kuyi wani shi ne nafsuhu wal asna ka riƙe Allah da kuma uwa ku riƙe Allah shi kadai an gane wannan moce ko Allah yake cewa inna ma huwa ilahun wahid yadda lamarin yake shi dai Allah abin bauta Allah ne guda daya ba guda biyu ba fa iya ya farhabu Allah ya ce lalle ni kadai ku ji tsoro na ai fa khafuni fi ibadati ku ji tsoro na wajen bauta na ku hada ni da wani ban da wani abin bauta haka in kana son ka huta ka rike Allah shi kai walahu ma fi samawati wal ard Allah shi yake da mallakar halittun da suke cikin samai da ƙasa duk halitta da take cikin samai da ƙasa mallaka ne na Allah walahu ma fi samawati wal ard mallakar samai da ƙasa abin da yake cikin samai da ƙasa duk yana hannun Allah walahu dinu wasiba kuma Allah subhanahu wataala shi ne yake da addini wanda yake dawwamamme shi ne wala huddin wasu ba shi ke da addini dawwamamme khalisan da'iman addini wanda yake tsarkakakke kuma wanda ana yi ne sai an mutu Allah shi kadai yake da wannan idan za ka bauta wa Allah rike shi dindindin haka kuma fa ghayra Allah tattaqun shi yanzu wani Allah ne za ku ji tsoronsa nan hani ake mana kar ku ji tsoron wani Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ba ku da wata ni'ima da ta shafe ku to face daga gurin Allah ne subhanahu wataala ku mutane ɗan adam duk wanda ka gani cikin wata ni'ima Allah ya ce daga gurin shi kaga zo kana faɗi ainihin kasuwanci na canza tun da ni nazari na gane kasuwanci nan bai ce kawai sai na canza ko da ni canza na ni kaza ni kaza kawai sai gashi amma wanda an kwatanta mu ya canza kasuwanci bai shi ya gaya da bara ko ba ga wani alaƙar ya kake yi duk abin da ka samu Allah ne ba ba wayan ka bane ko iyawa kake ga wani ya rasa kana ganin azanci ne abin da ka san mafi yawanci wasu bace daga wasu masu kuɗi suna kallon talakawa mawaye ne suna kallon talakawa ba su da azanci ne inda ya yi haka ya yi haka da ya samu kaza tun kafin a yi ka abokin babanka duk hakan nan ya yi kwani bai samu Allah ya samu dace ta haka jama'a Qur'ani shi ke kara sa mutum shi samu tawazu ka samu Allah ne kuma ka ji a ranka inda za ka rasa kaka ce ai tun da muka faɗa da wani abin suka rikice ni a'a Allah ne kawai duk abin da ya zo na karɓa daga Allah sai ka huta kun sa abin da ke da wahala a duniya ka sa a ranka sai ka mutu mai kuɗi ka yi fatan ka mutu mai arziki ba ka mutu mai kuɗi ba arziki daban kuɗi daban manzo Allah ya bambanta wani za ka gabai da ko sisi amma bai da damuwa har ya mutu bai da hawan jini abin da ya dame shi wani za ka ga ya tara gashi na hajaran majalan in ya mutu kuma wasu su canye duki yadda ya bar ma ƴaƴa jama'a ina hutu Allah ka arzita mu samu mutu muna da arziki kakkasa Allahu la taj'al ad-dunya akbar hammina kakkasa burin mu duniya da ita kadai Allah ka sa mu zama zakaka eh ina wannan shi ne kawai kuma bikun min ni'imatin samin Allah ba ku da wata ni'ima da ta zai ke muku kwace daga gurin Allah thumma idza massakum ad-durr sannan idan wani cuta na rashin lafiya ko wani damuwa ya shafe ku in ji Allah fa ilaihi taj'aluna to ga Allah ne subhanahu wata'ala kuke neman taimako shine tatadarra'una kuke kankan da kai kuna neman Allah ya sanya muku dauki duk yadda mutum ya kai da shi shine in ya shiga mai sai ka jira wayo Allah na wayo Allah na wai shi kadai Allah Allah yanzu da adam kenan thumma idza kashafa ad-durra ankum Allah ce sannan idan Allah ya yaye muku wannan damuwa da yake tare da ku na rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan idza fariqun minkum bi rabbihim mushrikuna sai a samu wasu daga cikin ku suna yin shirka ga Allah subhanahu wataala kun ji dabi'a na adam mutane ba su zama duka na kwarai ba kuma ba su lalace duka ba wasu kan in sun shiga mace suka kai ma Allah kuka suka hito za su ƙara imani su ƙara tawazu haka za su musu wasu ko sun koma ma Allah in sun shiga mace da sun shiga da wahala da sun shiga sarari sai su manta da Allah wani guri Allah ya ce wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah ku fa mushrikai in kuka shiga teku kuka ga mace teku jirgi na neman ya nitse da ku duk wani abu da kuka rike wanda ba Allah ba sai ku manta da shi sai ku koma roƙon Allah Allah ya ce falamma najjakum ila al-barri a'radtum amma duk sanda Allah ya tsiyar da ku kuka haro saman tudu sai ku bijire wa kana al-insanu kafura Allah ya ce na adam ne on kafirci don haka wasu suke wani da zaran ya samu ne masu shi manta da Allah ai kullum ina buga mana misali da wani baban da na ga ya riko carbi yana astaghfirullah sai in ce ba wallahi ya ce ai kasan ta baci eh ta baci in ce ni da ka gani da carbi amma da ka gani aje carbi ta gyara kawai Allah ya samu dace to wasu aka saka ba wani wannan yanka ganshi masallaci gaba gaba ta yi zahiri da ta buɗa ya bar sahun gaba kai jam'i ma sai da samu shi yanzu in ka tambaye sai sau da harkar na hankali kasar to Allah wasu da kuti muna addu'a Allah da shirye mu ya hatta ba daidai shike ba wani yan gari ya zahi ko tsakar dare sai ya buga ma a sa addu'a ya ta muna addu'a ta addu'a da gari ya yi sanyi shi ruwa ka kare da shi mina ne za mu ci gaba sai Allah ya ce mene ne gaba Allah yake cewa liyakfuru bima atainahu har su kafurce game da abin da muka basu lamun anan ibnu abbas ya ce hatta ya kafuru har su kai sun kafurce game da abin da muka basu na ni'imomi Allah ya ce fatamattahu to ku ji daɗin da za ku ji a nan duniya ku rayu rayuwa ta kafurci fa sawfa ta'lamuna da sannu da za ku sani Allah ya ce za mu saka muku gwargwadon abin da kuka aikata na mummuna aiki wa ya ja'aluna lima la ya'lamuna nasiban suna sanyawa wani kaso ga abun da ba su da sani a kai mimma da zakanahum game da abin da muka arzita su mun yi bayan a cikin suratul an'am sai su zo su ce hadha lillahi wa hadha li shuraka'ihim shi wanga kaso na Allah ne wanga kuma na gumakansu ne na Allah shi in na gumke ya ɓace ana ya canya na Allah amma na gumke shi ba a ba Allah shi saboda shi Allah ne hakuri ne shi ne suka rarraba wannan don na jin asirta da namin ba buƙatar mu yi wata bayani mun yi bayani akan wannan to wannan su ne suke yin wannan tsari ba tsari ne na Allah ba Allah ce tallahi ina rantsuwa da Allah da tus'alunna amma kuntum taftarun sai an tambaye ku game da abin da kuka kasance kuna aikatawa taftarun ai kuna kirkirowa na ƙarya abin da ba haka yake ba ku ce haka yake na haka duk abin da zaka jingina da Allah ka tabbatar kana da hujja ku fara amma ka hujja kuka jingina magana da Allah subhanahu wata'ala wa yaj'aluna lillahi banati ana ƙara gaya mana halayen mushrikai Ƙwarishawa ko in ce larabawa da sauran ƙabilu na larabawa ba sa son ‘ya'ya mata. Kai hasali ma sai su ce ‘ya'ya mata na Allah ne su ba su. Waje'alul mala'ikatar lade don ma'ibadun rahmani ina. Suka ce mala'iku ɗin Allah ne mata, shi Allah yana da ɗaya mata mala'iku, amma su ba su ɗaya mata, su ku su Allah ɗaya mata. Allah ɗauki sarki ya samu dace. Bisa Allah ce, Alahu mudzakar wa lahul unsa tilka idan qismatun daysa. Suka ce wai su addanan shi Allah addamace. Kai wannan babu yayi zalunci ya kai da wani zalunci. Na ɗaya ne kun zaɓi maza kun bar Allah kun ba shi mata. Sannan na biyu kun yi ma Allah ƙarya wani na ya je zalun suna ya gano cewa mata ne an kai hawa Allah. sannan wa ya je ɗaurin auren Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah walam ya daidai walam yulad ne ko ba haka bane walam ya kullu kufuwan ahad amma duk kun kiyarda kun ce yana da ɗaya kuma mata ko kuma ba ku san su shi yasa sai Allah yake cewa wa ja'alu lillahi albanat sun sanya ma Allah ƴaƴa mata subhanahu sai ya tabbata a gare shi walahum ma yashtahun su kuma suna da abin da suke suke sha'awa su ne ƴaƴa maza haka suke cewa Imam al-Baghawi yace daga cikin kabilun Laraba masu irin wannan ɗabi'a su ne kabilar Khuza'a da Kinana su sun fi yawan faɗin wannan magana akwai sauran kabilu wanda ba sa irin wannan maganganu amma dai duk an game inda ‘yan kaka guda ne kuma hali na kafirci ya haɗa su. Wa idan bushira ahduhum bil unsa in aka yi wa ɗayansu bushara da mace ma'ana aka ce wane matarka ta aihi mace zalla wajhuhu muswadda sai fuskan sai ya kasance baki sai ya koma baki saboda damuwa wa huwa kazim yana cikin bakin ciki kazim ai makruh yana cikin damu shi ya mai mace subhanallah Allah ce ya tawara minan minal qawmi yana nisantan mutane duk inda ya ga mutane sai sharafa ka a gane a ce mai mai biya mace yanzu kamar shi a ce ya shi mace da to bai ma shiga mutane ka a gan shi me yasa yake nisantar mutane min su ima bushra bihi saboda mummunan abin da aka masa bishara da shi na cewa an ba shi da wace cikin zuciyarsa yana tunani a yi musiku ala hune to yana rike macen ne akan a wulakance tare da wulakancin da take da shi an yi dusu fitura ko kuma ya je ya turbuɗe ta a cikin ƙasa ala ana ce ku saurara sa'a ma ya hukumu wannan da suke hukunta ya yi mu mun ji rayuwar larabawa a jahiliya ba sa son ‘ya'ya mata in an ba su ‘ya'ya mata ba sa shiga mutane suna shiga damuwa daga ƙarshe dai sai su je su su turbuɗe su don ce yadda suke sai mutum ya je ya gina rami in ya yi zurfi sai ya ce maɗyar aje a abun ta kalli rami in ta kalli rami sai tun kuɗa sai mai da ƙasa sai ya dawo shi dama in sun kare ni a ɗayan biyu ne wadda ake son a yi ma wannan karan aiki gida za a bar ta ba a damuwa da wankanta ba a da haka nan dai wulakance sai ta yi wayo shekara shida zuwa bakwai sai rana guda uba ya ce a yi mata ado a yi mata ado in an ka yi mata ado sai ya je bakin abin nan bakin rijiya sai ya tura ta sai sai ya damu idan ban manta ba a tafsirin da muke yi na kasu tuna ranar da na kawo mana kistar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullum abu guda yake tunawa sai ya fashe da kuka yanzu Allah ya ce da shi menene yace yana da ya tun da ya samu ‘yar uwar ta ce ina haɗakar girma Allah ya rage nan ka bar ta ka kashe ta ya ce to babu ne ya ba ta uwar ta sa hannun shi sai wata rana ya tarraya mai zai kashe ‘yar sai ya ce ma uwa yana son wance ta rake shi su je gari kaza don ganin mutane su dawo sai wata ce ina haɗa ka da Allah kar ka kashe yarinyar ka ɗauka mai alkawari ya ce a ɗauki alkawari suka ce da ya zo yana tafiya yana tafiya sai ya tsaye zai haƙa rami sai ɗaya ta ce baba ka tuna alƙawarin da ka yi min mama kaka kashe ni sai ya fasa an tafi gaba zai yi rami baba ka tuna alƙawarin da ka yi min mama daga ƙarshe dai ya yi rami yarinyar tana cewa ka tuna ka tuna haka ya kaɗa ta mai da ƙasa ya dawo gida da sadda ya tuna wannan abin sai ya fashe da jama'a amma me ya kai musulunci jama'a wai mu ne ake ce ma mu ba ƴaƴa mata haƙƙinsu wannan ba rashin adalci ba wani ne ya rufa mu mace asiri da mace ba magana a ba ta gado ba ba magana a ba ta yanci ba kashe ta ake yi amma yau sai a ce musulmai addinin su tsauri gare shi ba a ba mace haƙƙinta kaza kaza mu da wanda yake faɗin wannan abu da muke ɗauka shi jahili ne jahili ne bai da tarihin duniya ba magana Qur'ani ba ake yanzu tarihin duniya ma gaba ɗaya bai da shi kuma musulunci ya zo ya ba mace gata ga kaso na mace mace take zama gida ka je ka nemo ka kawo mace an mata gata ba a so ga al'aurata mace an yi mata kaza yanzu sai ka ga mataye da kekai wanda aka sa musu biris a cikin kwanan su wai sun fito suna waye ma mata kai kar su bari a tauye musu haƙƙin su su fito su nemi haƙƙin su sai in sun zan awakai wai sannan ne su samu yanci da mace ta fito tsirara duwawu a fili gangan jikinta a fili ta zo cikin mazan da ba nata ba ta zauna wai wai shine yanci ta Allah mana yanci ne ko dabbanci ne dabbanci babu yancin da ya yake bi umarnin Allah subhanahu Allah ya ce wa mata ba qawla fi buyutikum wala tabarrajna tabarruj al-jahlati ku zauna a gidajenku kar ku yi tsiraici irin tsiraicin na na jahiliya farko wai yanzu abin da ake ɗauka wayewa ai tsiraicin kaga mace ba ta iya dinki mai kyau ta sa mijinta sai dai ta yi dinki ranar lendi da mardi da merkireli da jidi da bandareli a sa a zo cikin mazan mutane ana kanshi a zauna ana juye gaba da baya ko shi ne an samu yanci an samu yanci ko dai an lalace mafi yawancin matan nan da kuke gani suna cin kwalliya a waje don mazan musulmi amma wallahi mazan su ba sa ganin wannan kwalliya sannan shin wayewa ne ki zo namijin da ba naki ba ki zauna ga jikinki ga nashi ki ba shi hannu ku gaisa ku ci abinci tare ku tafa tare ki masa murmushi wannan rashin kishi ne mafi yawanci ban ce duka ba haka ake rayuwa ba ma abin shi ake ɗauka wai an waye an samu ci gaba mijin wancan wai da tsanani da youth kenan lalatacce kenan muna fira da wani yana cikin kakin shi sai ce min wani matanmu masu sakaki irin na ba wani ba ko muka ji wani zai aure su sai mun masa Allah wada rai ba zai mun aure su yace saboda ba shi da kishi a wai su ne suke ganin sun samu yanci to ba dai ranar da mala'iku suka fara tsula miki bula da addu'a wakin san cewa ku samu yanci Allah ya kare mu ina ne muke wa idza bushira ahaduhum bil untha ko idan aka yi madayin su bushara da mace ba su kawai ba mutum zalla wajhuhu muswaddan sai huskarsa ta koma ta yi baki irin wa huwa kazim yana cikin damuwa ya tawara minan nas yana nisantuwa daga mutane min su ima bushirabi saboda mummuna abin da aka masa bishara da shi ay musikuhu ala hunin shi ya tawara minan qawli ko yana nisantuwa daga mutane min su ima bushirabi saboda mummuna abin da aka masa bishara yana nan yana tunani a cikin zuciyarsa yana cewa ayi musikuhu ala hunin shin zai rike shi ne tare da walaƙanci da kuma wahalar da zai sha a kan dorinun shi am ya rusuhu fi turab ko ya je ya turbuɗe shi a cikin ƙasa da ransa Allah ce ala ku saurara sa'a ma ya hukumun abin da suke hukuntawa ya yi muni lillazina la yu'minuna bil akhirati Allah ce wa'innan da bai su yi imani da ranar tashin alkiyama ba mathalus sau suna da mummunan misali shi ne ibn abbas yake cewa suna da wuta ta ce makomarsu matsalar sau shi ne anna ai suna da makoma wadda take ita ce wuta walillahi matsalul ala allah subhanahu wa ta'ala shi ko yana da misali madaukaki shine kalmar la ilaha illallah da kuma bayan da aljanna la kawam aljanna kuma mu cika da la ilaha illallah وهو العزيز الحكيم الله شيني مقواي ne hikima yanzu Allah zai shigo mana da wata magana shine bayani akan hakuri irin na Allah subhanahu wataala irin yadda mutane suke aikata abin da Allah baya so Allah yake yin hakuri da mu shine Allah subhanahu wataala yake son ya nuna muna irin hankuri na sa in ba da haka ba da mun kare da ya zama babu kowa a bayan kasa shi sa Allah yake cewa walau yu'akhiru Allahu an-nasa da Allah subhanahu wa ta'ala zai rinka kawo ma mutane bi zulmihim saboda zalincin da suka yi daga cikin babban zalunci shine hada Allah da mu ashirka da Allah zai rinka kama mutane sakamakon shirkan da suke a bayan ƙasa matar ka alaiha min dabba da bai bar wani abu mai yin taku a bayan ƙasa yana takawa da duk Allah ya halaka da su lakin yu'akhiruhum sai dai Allah yana yin mutane jinkiri ko sa tuba ko sa gyara halayensu ila ajalin musamman zuwa wani lokaci da mai amfani shi lokacin mutuwarsu amma fa'iza ja a ajaluhun idan lokacinsu ya zo ƙarshen rayuwa na ‘yan adam ya zo la ya sta'akiru na sa'ata Allah sa wata ala ba ya jinkirta musu daidai da sa'a ɗaya wala ya sta'akiru da kuma ba a riga ya kashe su kafin sa'a ɗaya mana ba a gauga wata kashe mutane in lokacinsu bai yi ba haka in lokacinsu ya ba a jinkirta musu da lokaci ya shi ويجعلون لله ما يكرهون suna sanya ma Allah subhanahu wata'ala abinda su suke kyama menene suke kyama an dai kuma bayani aya ta baya ƴaƴa mata suna sanya ma Allah subhanahu wata'ala cewa shi yake da ƴaƴa mata su kuma su suke da ƴaƴa maza sannan yake cewa yaj'aluna lillahi ma yakrahun suna sanya wa Allah abinda su suke kyama watashifu alsinatuhumul kadhiba sa'annan harsunan su suna faɗin ƙarya suna faɗin abunda ba gaskiya ba akan harasan su suna cewa anna lahumul husna sune suke da kyakkyawa alhusna nan ibn abbas ya mata fassara guda biyu anna lahumul husna su suke da kyakkyawa ma'ana su suke da 'ya'ya maza Allah shi yake da ‘ya'ya mata, ko kuma alhusna cewa su suke da aljanna bayan kuma suna aikata wannan mummuna aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, La jarama haƙiƙa, haƙƙan, anna lahumun na su kan tabbas suna da wuta, wa annahum mufraquna haka ne ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa annahum mufraquna ai su kan za a bar su a cikin wuta su zauna dindindin har abada ma'ana ciki za a kada su a yi mufraɗun bi ma'ana maturukuna za a bar su a cikin wuta nan ne wani zaman su a sumaru ta ala samu lashi shi ne za a jinkirta musu su zauna cikin wuta ba za a hidda su ba inda sun mutu suna yin shirka ga Allah Allah ya ce tallahi ina rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك mun aikar da manzanni zuwa ga al'ummomin da suka wuce kafin zuwanka amma me ya faru ba zai yana lagun shaitanu a amalahu sai shaitan ya riya musu ayyukansu ya kawata musu ayyukansu shi ne shirkar da suke yi suka riƙe wancan addini da ba na gaskiya ba su mai da shi addini na gaskiya kaji kokarin da shaitan yi ya kawata musu shirka suka rike shirka suna tai kuma aikin banza ne Allah subhanahu Allah yake cewa fa huwa waliyuhum al-yawma yau fa shine majibancin al'amarin su ma'ana a duniya shaitan ya tare su suka yi aiki irin nashi kuma a lahira shine makusancin su a cikin wuta shine fa huwa waliyuhum al-yawma yau shaitan shine makusancin su walahum azabun alimun suna da kuma azaba mai radadi amma anzalna alayka alkitaba ba mu sabkar maka da littafi ba shine alqur'ani illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi sai dai dan kai musu bayani game da abunda suka yi sabani a cikin sa ma'ana abin suka yi sabani a cikin sa na addini kamar yana musu ga addinin kwarai wanda za a dauka kina duk wani sabani da aka samu ba wanda yake wanke shi ya gyara shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka rike wani addini wanda ba nashi ba kai wari in kuma ka ƙirƙiro wani abu ka ce addini na sai a ce ma an samu saɓani da kai amma naka ba na kwarai ba ne na manzo Allah shi ne na kwarai inda in bid'a suna aiki da wannan aya da ba a samu saɓani ba wani sai ka ga tsabar rashin sanin Allah in kai ma magana bid'a sai shi ma kai in kuma har yan bid'a ne ba ga mai kuro nan kuna aiki da shi ba ba ga mota nan kuna shiga ba jirgi kuna shiga manzo Allah ya shiga jirgi wannan kaga babu komai cikin kace sai dai ka ha shi bai san bambancin bid'a da masalihin mursala ba abinda ake cewa bid'a a addini shine kai wani abu ka sa ran zaka samu lada kuma bai dace da karantar manzo Allah wannan sai a ce kayi bid'a amma in kai amfani da wani abu jiya jiyan nan ko shekar ya muka karanta Allah ce wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah zai halice abin da ku sani ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga mota ba amma ya san za a yi mota dan Allah ya ce su haura umma a zamanin su suka dace amma wani zamani za a yi motoci a yi jarabi dan sai ka zo ka ce ai hawa jirgi bid'a ne sai ka wannan ma bai san Qur'ani naka in bid'a da yawa suna rusa kansu ba su gane ba ai suna faɗa haka ai dan bid'a da yazo yana kafa hujja da wannan kalmar ka zo cikin kasuwa ne gaban salakon nan kaka ɗebe riga da wando ka ce kai mai hankali ne dan girman Allah an dai ji ka ce kai mai hankali ne amma da gaske ne ka gani Allah ya kare mu haka jama'a mu muka mu'adalci manzo Allah ya bayyana mana addini kai aiki da shi ka ce rai baka aiki da shi ba ya rage na Allah yake cewa wa hudan haka ne ko kuma shiriya ne daga bata wa rahma kuma rahama ne daga azabin Allah amma da kauni yu'minuna ga mutanen da za su yi imani game da abin da Allah subhanahu wataala ya ko annabi shi wallahu anzala min as-sama'i ma'a kula an gama bayanin wahayi ko ba haka bane ana so a nuna ma abin da yake raye zuciya shine wahayi alqur'ani kamar yadda ruwa suke raye ƙasa in an zubo da su bisa Allah yake cewa wallahu anzala minas samai ma'a ga wani kwatanci Allah shine ya sabtar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardh sai ya raya ƙasa sanadiyyar sabkar ruwan shi sa duk abin da zai raya mutum daga sama yake zuwa wahayi ya raya zuciya daga sama yake zuwa ruwa ya raya ƙasa daga sama yake zuwa gane ko Allah yake cewa fa ahya bihi al-ardh ba'da mawtiha sai Allah ya raya kasa da sanan da wannan ruwan bayan kasa ta mutu inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un lalle a cikin wannan akwai alama akwai aya ga mutane wanda za su ji amma wanda ji ji na kware masu ji su biyayya su suna samun aya da za ta amfane su ga wani kutunci Allah ce wa inna lakum fil an'ami la'ibara lalle kuna da wurin ɗaukar izina game da dabbobin da Allah ya yi muku na gida wa inna lakum fil an'ami la'ibara kuna da ɗaukar izina shine samun wa'azi mai kyau in kuka dibi abin da Allah ya yi a cikin dabbobi na gida da Allah ya ba Allah yake cewa nusu'ikum mimma fi bu'uniha muke shayar da ku daga abin da yake cikin cikin dabbobinku na gida min bayni farsin wa dami tsakanin kashi na dabba shine kashin ta wa damin da jini na dabba to nan muke shayar da ku labanan nono nan yake fitowa shi kuma wannan nono khalisan tatacce bai da ja bai da abin nan kore kore a fari tar sa'irar lisharibin an mai daɗin sha wanda baya kosar da wanda yake shan shi mana in kana shan shi bai gunsarka nono sai da kake shan shi sai da in baka saba da shan shi nan duba kuka dabba za ta ci ciyawa to cikin ciyawan nan da Allah na tijana mun tashe shi ya kuri wala ka zai gida kai ba na sala ka dan zamu tashi da wasu minti goma sha biyar ya tashi awo ne in kuma ka sace ba sai ba a hada bai dala ashirin ashirin mun gani da za a samu ina ne muke kun ga inda muke yanzu ko a to shi kenan Allah yake cewa bari mu maimaita mashi jiya inna lakum fil an'ami la'ibar lalle kuna da abin daukar izina ma'ana samun wa'azi game da halittun dabbobi na gida da muka yi muku nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da yake fitowa daga cikin cikin dabbobin min bayni farthin wala tsakanin kashin dabba da kuma jinin dabba labanan sai mu samu muku da nono shi ko wannan nonon khalisan tatacce wanda bai da kazanta fari kar sa'iran lisharibin mai daɗin sha ga masu shansa ma'ana baya gunsar da waɗanda suke shansa dabba idan ta ci ciyawa saniya kasan komi ya taro gabanta ci take to tana iya zuwa ta ci abinci mai ɗaci ta ci dogon yaro misali mai ɗaci miliya ta cika cikinta da miliya amma sai a sarrafa wannan abincin wani ya bi ta jini a sace wani ya yi wajen kashi a sace wani ya yi wajen inda nonon da yake zubowa da sahi sai ka tashi an gama sarrafa abincin sai ka tatsa nono sai ka ga nonon bai yi kama da jini ba bai yi kama da dogon yaron ba bai da ɗaci sannan kuma bai yi kama da ba hayan dabba ba gashi nan fari kar an ɗebo shi daga cikin cikin dabba kuma ku sha ku amfani da shi da Allah in ban da Allah waye wannan aiki a inda abu mai dace ta ci nono me ya kamata yi amma bai dace wannan kada ya nuna ma aya ce ta Allah matarka idan ta haihu dan naka nonon da za a bashi kowane irin abincin da ta ci in mai lami ne in mai yami ne in mai dashi ne nonon nan sai an mai da shi irin yadda dan yake sha ina ta haɗu da wannan abu Allah yake wannan aiki kina Allah ya kamata mu rike shanu biyu ko mu wallahi ya iya kada ka taɓa ganin abu ya gagara Allah duk abin da kaga Allah bai ma bai in kana so ka ce Allah shi ma yana yi mashi matukar ba abin da ba zai yi bane ka san wasu abin da yake ba su wahala abin da sun san su dai yanayin yadda Allah ya yi su ba su da tsarin zama irin wannan abu kuma sai su ce sai shi suke so da wannan ta'addanci ne in kama misali kai Allah ya kaddara kauye ka taso ba ka taba zuwa da ifar kuma kai tsaye kai minista kake so ka samu kullum kai ne addu'a ka Allah ka bani minista dan Allah an hafa nan ka ga ne wannan dangantaci ne kamata da kai kauye ka taso sai ka diba Allah ka hore min gona in ji ta noma ina samun gero da hadda dawa tana samuwa na kuma ta samuwa to kenan kullum ka rinka dibin yadda Allah ya yi ka sai ka dage a nan ka roki Allah abin da ya dace da kai amma wani abu da kake roƙon Allah ka san kawai ma bai ba kun gane irin wannan misali Allah ya samu dace shi yasa ko wasu abin da yake kawo musu matsala har ga aure ma har ga aure in wani ya tashi aure Allah ya yi ka mummuna talaka gajere babu ko sisi sai ka dage sai ɗan gidan wani kullum kana roƙon Allah ka ba ɗan gidan wani ko ka aure ta wahala ka aure kun gane misali ka nemi daidai kai sai a huta aka kai a ta'addanci ga wajen roƙon Allah subhanahu wataala na ina da muke wa min thamaratin nakhili haka kuma akwai abin izina ɗauka izina da kuma ni'ima da Allah ya muku game da ƴaƴayen dabino wal a'nab da ƴaƴan inabobi tattakhiduna minhu sakaran kuna cirar abin da zai sa kuma yi daga cikin dabino ko kuma inabi wa rizqan hasana da kuma abinci wanda yake mai kyau malamai wasu suka ce kafin a haramta shan giya shi yasa aka ba su misali da wannan daga baya sai Allah ya haramta musu shan giya kuma aka nuna musu ana iya a sarrafa shi shi wannan kuma ana iya sarrafa shi wannan kaga wannan ni'ima sai ga akwai giyar dabino kuma akwai ‘ya'yan dabino akwai kuma tsini na dabino wanda za ka sha Allah ya ce wannan ni'ima ce a gare Allah yake cewa inna fi zalika la ayatan li qaumi ya'qilun lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke masu hankaltuwa ne game da alamomin da Allah yake bayyana musu an doko ta magana Allah ce wa auha rabbuka ila an-nahl ubangijinka shine yayi wahayi zuwa ga kodan zuma shine nahal nan wahayi shine al-ilham wal irshad shine yake mata ilhama da kuma ganar da ita abin da ya kamata ta yi idan ba ana aiko mata da mala'ika ta zo ta same ta bane kamar yadda ake ma annabawa kuma ai jiya mun yi bayani ko shekaran jiya akan cewa akwai nau'i guda shida ko bakwai ne na wahayi daga ciki akwai nau'in wahayi na ilhama sai kaga kaga bari in yi kaza kawai sai kaga ka dace ka samu kaza akwai lokacin da za ka gari ya zahi sai ka ce kai ka bari in tayin ɗauko kaya gurin wani in gani ko ana sai kawai sai ka ka zo ta buɗe sai ga ce wallahi nan da ka tunani kawai ni kaza shi ke nan gashi sai abuwa sun buɗe irin wannan tana fara ko ba haka ba ne na'am yana iya samun kowane wanda Allah ya so kowa inda har mamun Musa gashi Allah ya gaya mana ya mata wa wa auhayna ila ummi Musa an ahdi wahayina ilhama kun gane ko irin shine an kai mu zama Allah subhanahu wata'ala yake cewa an ittakhibi min aljibali buyutan kirki yin gidajenki daga manyan duwatsu je cikin duwatsu ki kera gidaje ita zuma ke wa min ash-shajar haka ma daga itatuwa ki je saman itatuwa ki rike yin gidaje wa mimma ya'rishuna da abin da suke gina miki mutane kasa akwai masu kiyin zuma suna ma zuma gidanta da an yi ta gani sai ta zo su shiga ta san gidanta ne waye gaya mata ko yanzu ga in dai zuma na bi ta wajen ku ka kera irin wannan abin ka aje in ta biyo ta gani sai ce to wannan yana son baki ya mana wurin zama sai ta zo zama da Allah ya sanar da ita to shine wahayin da Allah ya mata ki Allah yake cewa thumma kuli min kulli thamarati sannan ki ci daga kowane nau'i na kayan marmari kowane 'ya'yan itace ki je ki ci fasluki subala rabbiki zulala ki bi hanyar ubangijinki wadda ya kan'anta miki ita ma'ana hanyar da Allah ya kore miki hanyar da Allah ya sauke miki ki bi ta an fahimci Hausa ai as-subala as-subala allati dallalaha Allah laha hanyoyin da Allah ya yastare su ga zuma Allah ce ki rinka bin wa'annan hanyoyi isa malamai sun ce hadha ibnun qadariyun wannan izini ne na kadara Allah ya kaddara maka haka isa za ku ga zuma ta san hanyar ta inda za ku shuka uwayen mangoro guda dubu ɗaya kowane zuma fami ɗinsu ya kama gida guda to duk wanda ya tashi daga nan in ta je aga da ta dawo in ta zaka ba ta sauka kan mangoron wasu kan mangoron gidansu za su waye mata wannan irshadi Allah subhanahu wataala shi yasa zuma tana zuwa nesa ta je ta nemo abin da take so in ta dawo ba ta fadawa cikin fami din wasu cikin fami din su za ta fada suna da tsari nasu na tafiyar da fami shi yasa saraki daga cikin su in za su yi tafiya ai ba ka ganin su shi yasa zuma in za ta tashi manyan masu hidiman masu sarauta zaka ga a naɗe suke tafiya haka ake tura su ya za ka zama a naɗa take tahiya in ta tashi tahiya haka za a yi kafin ta yi gida akan tura waɗanda za su je su yi bincike gurin da za a tare in suka zo suka gano inda ya kamata a yi sai kaga an zaka an tashi an je ci an yi tawaga an tare tana da sojojinta akwai zuman da ba su cizo don su ba aikin suna akwai kuma waɗanda su ‘yan gadi ne suna zagaye su kuma ba su taya neman abinci sai dai masu neman abinci su kawo sun buƙaci abinci a je a ci abinci su suna nan suna ga suna gadon masarauta yasa da ka kusanci gidan zuma sai ga an kawo mahari wannan tsari Allah ne ba su wannan kuma kowanne da gidansu yanzu kamar tururuwa ne in wannan sun kai nan wannan sun kai hanyar hanya ta kai ɗari ko ce ta sa hanyar gidansu babu mai shiga hanyar gidan wasu kai ɗan adam inda misali wani a gina yamai ɗin nan duka su zama layi iri ɗaya wala wani sai ya shekara cir cikin garin da bai gane gidansu ba sai dai in ya ɗauko ta kasi shi ce nan na ko kuma nan na sai da nan ba mu da lambobi na gane yanzu ka dibi yan china wani bi in sun gabe in ba da nan ba ba a gane wani eh kun gane misali ko da Allah ya samu dace shine sai Allah yake cewa summa kuli min kulli thamarat kici daga dukkan nau'in ayan itatuwa fasuluki subala rabbiki zulala ku bi hanyar ubangijinki wanda ya sare miki yakhruju min butuniha sharab Allah yana fitar da abun sha daga cikin cikin menene daga cikin cikin zuma mukhtalifun alwanuhu wanda launin sa ya zama mabambanta isa za ga akwai farar zuma akwai jas zuma akwai bakar zuma akwai zuma tsanwa tsanwa akwai zuma kara gwargwadon dai inda ta samu shi yasa ana ce mukhtalifun alwanu ma'ana launin ruwan ya zama mabambanci fihi shifa'un linnas a cikin zuma akwai waraka ga mutane an gane ko Allah ya samu dace shi yasa malumma na loga suka dibi wannan siyaki na larabci sai suka sallama suka ce magana sai Allah subhanahu wataala Allah ce fihi a cikin zuba sai ce shifa'un linnas suka ce da Allah ce fihi shifa'u da an ƙara ma shifa'u na alifin da lamun to da kowane irin ciwo zuma tana tana magani shi da komai za kowane rikici kashi gara an ka zuma ta kare amma sai Allah ce fihi shifa ba sa alifin da lamun ba zai nuna ma a cikinsa dai ana samun waraka amma ana iya a nemi waraka wasu cuta a cikin nuna ba sami ta an fahimta wata ko wani za ka da kuma sai ce a nemo zuma tana maganin komai a nemo zuma tana maganin Allah ce fihi shifa wa nan bai ce fihi shifa akwai hukunci a larabcin da yake ba mu so mu faɗaɗa sai dai mu takaita a cikin zuma akwai waraka na damu ga mutane masu lahiya na'am inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai aya ga mutane waɗanda suke tunani to nan malama suka ce da Allah ce fihi shifa'un linnas suka ce nan an yanke jumla ne ba da zuma ake ana magana ne da alqur'ani qur'ani cikin shi akwai waraka ma'ana komai yana wani mutane waraka game da damuwarsu wasu malamai su ce a'a nan dai ana maganar zuma dai zuma ce abin da yake karfafa wannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya kawo manzon Allah labarin dan wansa bai da lahiya manzon Allah ce a bashi zuma aka bashi zuma ciki ya ƙara rikicewa ya zo ya ce bai warke manzon Allah ce a ƙara mai aka ƙara mai ciki ya ƙara warke ciki ya ƙara rikicewa manzon Allah cikin ka yayi ƙarya manzon Allah ya gaskiya a ƙara mai zuma aka ƙara mai zuma sai ya dawo ya ce ai ya warke shine wannan hadisi malumman ɗin sun ciro fawaid da asarar da yawa a cikinsa dangane da kula da marar lafiya da kuma yadda za a mashi magani Allah ya samu lafiya akwai sauran lokaci to ana nuna wannan lokaci yayi gobe in Allah ya mu da akan wannan aya ko da aka kaice ne sai mu dora zuwa abin da Allah ya so in muka yi daidai Allah ya ba mu lada Allah ya ba kuskure Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk